ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا أولا مسلاتي من البركة مسلاتي الإمام البخاري لكنا رجل زاكي a wannan yammaci na laraba yau uku ga watan rajab hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1439 wanda kuma yake daidai da 21 ga watan uku shekarar miladiya ta 2018 a wannan darasi a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna alwabilu sayyib wa rafi'ul kalimi tayyib wallafar babban malamin nan al'imam muhammad ibn abubakar ibn qayyim al-jauziya ta rahimahullah wannan shi ne darasinmu na 85 cikin wannan littafi inda za mu tashi a cikin fasali na bakwai fi azkari dukhulul masjid fi azkari dukhulul manzil wato wanda yake magana akan zikirin shiga gida يتي في صحيح مسلم عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت فإن لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء a wani hadisi kamar yadda ya ce ya zo cikin sayo muslim daga jabir dan abdullahi radiyallahu anhu ya ce na ji annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idza dakhala ar-rajulu baytahu idan mutum zai shiga gidansa fa zakara Allah ta'ala inda dukhulihi sai ya ambaci Allah lokacin shigarsa wa inda ta'amihi da lokacin cin abincinsa qala ash-shaytan sai shaydan ya ce la mabita lakum wala asha ba ku samu gurin kwana ba ba kuma ku samu abincin dare ba wa idza dakhala idan kuma ya shiga falam yadhkurillaha ta'ala inda dukhulihi amma bai ambaci Allah ta'ala lokacin shigarsa ba qala ash-shaytan sai shaytan yace adraktumul mabit kun samu gurin kwana fa in lam yadhkurillaha inda ta'amihi idan bai ambaci Allah ba lokacin da zai ci abincinsa qala sai shaidan ya ce adraktumul mabita wal asha kun samu gurin kwana kun samu abincin dare a wani hadisi kamar da kuka gani hadisi ne ingantacce yana cikin sayo muslim wanda jabir ibn abdullahi radiyallahu anhu ma ya ji daga annabi sallallahu alaihi wa sallama a nan annabi sallallahu alaihi wa sallama yana sanar da al'ummarsa irin yadda wato shaidan yake wato gauraye da mu wuce shaidanu suke gauraye da sauran da mutane suna ga shigarsu da fitarsu suna gansu lokacin da za su ci abinci lokacin da za su sha abin sha ko za su kwanta duk a gaban shaidanu ake yi mu ne ba ma ganin su ba mu san me suke ciki ba amma duk su suna ganin faɗi tashinmu suna ganin ka sanda ka fito daga gida da sanda ka koma gida sannan ba za su kyale ka ba koyaushe suna tare da kai domin su samu wata dama da za su halaka mutum su cutar da shi ko a addininsa ko a jikinsa ko a dukiyarsa cutar da shi a jikinsa a addininsa su jefa masa wasu wasi da shubaha da sha'awa don ya karkaci ko su cutar da shi a gangar jikinsa su shafe shi da wata cuta ko kuma su cutar da shi a dukiyarsa su yi sanadiyar da zai wato dukiyarsa za ta salwanta to annabi sallallahu alaihi wasallama yana nuna mana cewa babu abin da zai zama mana kariya daga wannan sharri da kaidi da makirci na shaidanu sai ambatan Allah ambatan Allah shi kadai ne zai zama mana kariya zai zama mana garkuwa daga makircin shaidanu to daga cikin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akwai abinda mutum ya kamata ya yi lokacin da ya zo shiga gida kamar yadda wancan satin muka yi magana akan fita daga gida da abinda mutum zai faɗa ya kare kansa daga shaidanu na mutane da aljanu to haka nan zai dawo gida akwai abinda ya kamata ya faɗa lokacin da zai shiga gidansa wannan shine bambancin musulmi wanda ya san Allah yake ganin girman Allah da wanda ba musulmi ba ko kuma musulmin da bai san Allah ba musulmin da ya san Allah har ko da yaushe ubangiji subhanahu wataala yana cikin zuciyarsa yana ransa yana kan harshensa ko da yaushe yana tuna yana shino ubangiji subhanahu wataala yana halarto shi dan haka dukkan al'amuransa yana kawo sunan Allah subhanahu wataala a ciki to wannan ba karamar garkuwa yake samu ba da tsaro da kariya daga Allah subhanahu wataala daga shedanu waɗanda yake gani da waɗanda baya gani haka lokacin da mutum ya zo shiga gidansa in ji annabi sallallahu alaihi wasallama ce to shedan zai rako shi daga kasuwa yake zai biyo shi daga can daga ofis yake daga gurin aiki yake ko daga ina yake tare za su taho tinkis tinkis sai sun zo za a shiga gida to a nan ne ko dai ya yi masa birki a nan ko su shiga tare mai zai yi masa birki shi ne ambaci sunan Allah ya ambaci sunan Allah ya ce bismillah lokacin da zai shiga sannan ya sallama ga mutanen gida to shi kenan tun daga lokacin ya yi wa shaidan birki shaidan ba zai iya karawa gaba ba annabi ce idan dakhalar rajulu baitahu idan mutum ya shiga gidansa wanda ya kunshi gidansa da ya mallaka da gidansa na haya da yake haya ko masaukin da aka aje shi kan ka ɗauka an ce gidansa ka ɗauka izafa ce ta tablik ka ce wani ana maganar mutumin da ya mallaki gida ni ba gidana ba ne gidan haya ne da gidan haya da gidan da ka mallaka duk ya shiga cikin baitaho ban da ma wannan har wanda yake shago shi ma gidansa ne saboda ka zo za ka shiga shagonka kai ma akwai bukatar ka faɗa haka wanda shagon nan naka aina ne wurin kwananka saboda kana da shimfiɗa a ciki watakila ma wani da rusho ɗinsa da ɗan buhun ƙaramin buhun shinkafa sa kaga gidansa ne saboda aka ce bai tahu duk ya kunshi gurin da mutum ke kwana gurin da shi ne makoncinsa ko da tafiya kai aka kai ka guest house tunan kada gidanka ne ya shigo cikin wannan umumi na iza da kalar rajulu bai taho saboda anan ne wani makoncinsa yake anan za a kawo masa abinci ya ci saboda haka abinda ake gudu ya kai ya faru zai iya faruwa anan saura ka ce idza dakhala ar-rajulu kuma ar-rajulu ana la mafhuma lahu kanka ce banda mace an ambaci namiji da mishi ne yake yake zirga zirga shine koyaushe yake fita ya dawo ya fita ya dawo ya fita ya dawo amma mata al-aslu fi fihinna al-qarar fil buyut wa qarna fi buyutikunna asali ga ya mace shine ta zauna a gida sai idan da wata larura da za ta fita ita babu laifi ta fita saboda wannan bukatar amma ba kamar namiji ba saka an ambaci namiji saboda wannan kuma ambaci namiji saboda taglib fadar namiji anan an-nisa'u kamar yadda annabi ya ce shaqa'iqur rijal ay fil fil ahkam duk wani hukunce hukunce na musulunci ko da namiji aka fada to mace ma shakikiyarsa ce haka ta shiga ciki sai idan nassi ne ya toga cinta haka da namiji da mace dukkaninsu sun sun yi tarayya anan ce fazakar Allah ta'ala inda dukulihi ya ambaci Allah lokacin da ya zo shiga ya ce bismillah lokacin da zai shiga wa inda tsamihi ko bayan ya shiga an kawo masa abinci zai ci nan ma ya ambaci Allah to yayin da ya zo shiga ya ambaci Allah ƙalar shaitan sai shaidan a nan shaidan al'alif wallan a nan liljins ce walaisa lil'ahad ba ana nufin iblis ba ana nufin shaidani wanda zai iya zama kowane irin shaidan illa iyaka dai a nan kamar yadda hadisun yake nuna mana kamar akwai wasu da yake jagoranta akwai mabiyansa yaransa da suke binsa amma shi ne jagaba shi ne mai ba da umarni shi ne mai hani saboda haka idan aka zo ya ambaci sunan Allah to wannan shaidan wanda shi ne shugaba kala a yi da atba'ihi wa awanihi sai gaya wa mabiyansa waɗanda suka rako shi wanda tare za a yi aikin tare to sai ce da su lamabi talakun wala a sha koma ba ku da gurin kwana a nan ba kuma ku da abincin dare an faɗa a sha saboda galibi wanda ya fita harkar kasuwanci sai kusan yamma yake dawowa sau ka abincin dare shi ne a gabansa ba abincin rana ba shi sa aka ambaci al'asha wanda shi ne galibi dangane da fitar maza ko sun fita aiki ko sun fita kasuwa sautari ba su dawowa gida sai da yamma to wannan lokacin abincin dare za su jira daman sun ci na rana shi yasa aka ambaci amma ba wai ana nufin idan da azhar ne ba to anan za su za su iya samun abinci a'a duka kowane abinci ya shiga ciki amma an ambaci na dare saboda yawanci shine aka fi samun irin wannan ce la mabi talakum wala asha ba ku da gurin kwana ba kuma ku da abinci abincin dare wanda ya nuna cewa shaidanu suna ci aljanu suna ci su sha kamar yadda muke ci mu sha suna ci suna sha suna auratayya suna hayayyafa wannan shi ya bambance su da mala'iku wato daga cikin bambance-bambancensu akwai wannan mala'ika bayan bambancinsu na sinadarin da aka halicci kowace halitta daga ciki waɗancan an halicce su daga haske waɗannan kuma an halice su daga wuta to bayan haka mala'iku ba sa ci ba sa sha ba sa auratayya ba sa hayayyafa amma aljani yana ci yana sha suna auratayya a junansu suna hayayyafa Allah subhanahu wata'ala ce afatattakhizunahu wa zurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimin badala yanzu za ku rike su shi za ku rike shedan da zurriyarsa zurriyarsa su ne ‘ya'yansa da jikokinsa da waɗanda suka biyo ta tsatsansa kamar da annabi adam yake da zurriya a ra'aita hadar da zikar ramta alayya da in akharta ni ilamin kiyanar nati la ahtani kanna zurriyatahu illa qalila kamar da mu zurriya ce ta annabi adam to haka nan sauran aljanu dukkan su zurriya ce ta iblis sauraka su ma suna auratayya a junansu suna hayyafa ba gaskiya ba ne a ce wani aljani ya auro ta mace wannan ba gaskiya ba ne ko da wasu suna faɗar haka ba gaskiya suke faɗa ba saboda jinsin ba ɗaya ba ne wadda jinsin ƙasa ne wadda kuma jinsin wuta ne da za a yi su yi zamantakewa auratar yara a ce wai ta abin aljani ne aure ta kuma idan har aka yadda da cewa aljani yana auren mace jinsin mace ta dan adam sai ita samun fasadi a bayan ƙasa kenan mace sai ta zo da ciki ina ka tsaye ta ce aljani ne aure ta to kai ina za ka nemi wani aljani bare har kai masu hukunci cewa da gaske ne ko ba da gaske ba ne shi kenan sai a faki tunda kayan da suna aurensu me za ka karyata ta sai ta yi ta wani fisge-fisge a gabanka yana ta ce aljani take aure shi ne mayan zai zo to kaga kai kanka sai ka firgita ka ji cewa za ka taba matar aljani ko matar soja aka ce ka taba kana jin tsoro wane ba ta aljani to saboda haka wannan wannan wannan ba gaskiya ba ne Allah subhanahu wata'ala cewa yi wa min ayatihi أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا من أنفسكم أي من جنسكم ألا يا هل التامك ما تدق جنسكم بعد قول جنسي الجن با جنسكم بني wa khalaqa minha zawjaha ce ya halicci matarsa daga gare shi mata daga jinsinsa saboda ka cewar namiji abin aljani zai auri mace ko mace aljana za ta auri wani namiji wannan ba gaskiya ba ne bai wasu wasi da zai shiga zuciyar wasu su yi zaton haka sauka suna ci suna sha lokacin da aljannun nasibin wasu aljannu da suke zaune a nasibin cikin kasar syria cikin sham suka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ziyara suka kuma musulunta waɗanda Allah subhanahu wataala ya ce in sarafna ilayka nafaran min aljin yastami'una alquran lokacin da suka zo suka musulunta a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam a sun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam guzuri annabi sallallahu alaihi wasallama yace kuna da kowane kashi da aka ambaci sunan Allah aka ambaci sunan Allah a kansa lakum kullu azmin zukira alaihi ismullah yakunu lakum awfara lahman aw tajidunahu awfara ma yakunu lahman Nabi sallallahu alaihi wasallam yace kowane kashi da aka ambaci sunan Allah lokacin da za a yanka dabbar aka ambaci sunan Allah wajen yankanta to kashin da aka ce aka jefar to idan kuka ɗauka za ku same shi cike da tsoka abincinku ne haka nan wa kulle ba'aratin alafun lidawa bikum kowace kowane kashin dabba kuma abincin dabbobinku ne sauraka dukkan wani kashi da za mu cimiyar to abinci ne ga aljanu illa iyaka Allah subhanahu wataala kamar yadda wani hadisi na ibnu mas'ud ya nuna an halatta wa muminan cikinsu cin ƙashin da aka ambaci sunan Allah a kansa banda dabbar da aka matse ta ko aka yanka ta ba ta hanyar musulunci ba wannan muminansu an haramta musu ce da kumbin kullu azumin zukira smullahi alai kowane ƙashi da aka ambaci sunan Allah shi aka halatta musu hakanan kullu rausin wa raje kashin dabbobi shi ma abincinsu ne kuma abincin abincin dabbobinsu ne sauraka wannan ya nuna su ma suna ci su ma suna sha kamar yadda dan adam yake ci ya sha to shaidanun cikinsu wato shaidanun cikin aljanu sukan ribaci wannan dama su auka wa dan adam su yi tarayya da shi a cikin abincinsa yayin da ya bai ambaci sunan Allah a kai ba yace fa zakara Allah ta'ala inda dukhulihi wa inda ta'amihi a wajen cin abincinsa qala shaytan la mabita lakum wala asha idan ya bace sunan Allah sai to ba ku da wurin kwana ba ku da abinci fa idza dakhala falam yadhkur Allah inda dukhulihi fa in qala shaytan adraktum al-mabit in yazo shiga bai ambaci sunan Allah ba sai shaydan yace to kun samu kun samu gurin kwana kawai sai sanar da sauran duk su biyo duk su turo cikin wannan gida to kuma a zamansu na cikin wannan gida ba a san irin ta'adin da za su yi ba za su zo su samu waɗanda daman suna cikin gidan domin wannan hadisin yana nuna na waje idan ka ambaci sunan Allah ba zai shigo ba to wanda yake ciki fa shi fita zai yi ko ko zai ci gaba da zama da wani ana maganar wanda yake waje to kuma ai ba za a rasa wani a ciki ba ko wasu a ciki na waje dai ba su shigo ba ka ambaci sunan Allah shikenan ka rufe musu kofa ba ma akwai wasu a ciki to su in ka ambaci sunan Allah ka shigo waje za su yi ko ka a'a sun suna ciki hadisin bai nuna su fito ba saboda haka sai kai sauran azkar da ake yi lokacin kwanciya lokacin abin da to anan ne kuma zaka samu shi ma wannan da zai shigo shi ba da zai shigo in ka kwanta ka zo kai azkar din kwanciya za ka rabu da shi doma idan ba ka yi ba to shi kenan ka an samu ƙari ga na ciki a da suna nan ga kuma wasu shaidan ya taho da wata zuga an danna gidanka kaga sai abin da hali ya yi ce fa'in lam ya zukuri laha inda ta'amihi ƙala a zaraktum almabita wal asha idan bai ambaci sunan Allah ba lokacin da ya zo cin abinci sai ya ce kun samu abinci kun samu gurin kwana kun samu abinci abincin dare za ka dukkan wani wanda ya zo cin abinci ko ya zo shan wani abu ba tare da ya ambaci Allah ba to shaidan zai yi tarayya da shi kamar yadda Allah ce wa sharikum fil amwali wal aulad kai tarayya da su a cikin dukiyoyin su fadar sa kai tarayya da su a cikin dukiyoyin su ya kunshi abincinka da kake ci da abin shan duk dukiyar ka ce to shedan zai iya tarayya da kai yayin da baka ambaci sunan Allah ba a hadisin Abu Huraira da Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum an ba shi abin sha ya sha a tsaye annabi sallallahu alaihi wasallam yace aturidu an yashraba ma'aka hadha al-hir kana so ku sha tare da wannan magan qala la ci a annabi yace faqad shariba ma'aka man huwa sharrun min zaka shaytan kun sha tare da wanda yafi shi sharri shine shaytan wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana cin abinci kamar da cikin hadisin Huzaifa annabi yana cin abinci sai ga wata yarinya ta taho a guje ya karamar yarinya ce kamar ana tunkudo ta za ta jefa hannunta cikin abincin sai annabi ya rike hannunta sai can kuma ga wani ba kauye shi ma ya zo garma-garma haka shi ma zai jefa hannunsa annabi ya rike hannunsa annabi ya ce shaidan ne ya tunkudo su shi ya turo su domin su saka hannu ba bismillah shi ma ya sa nashi ya ce a yanzu haka ina rike da hannunsu su bi da nashi sanda suka kawo hannu shi ma ya kawo nashi yarinya ta zo bai ci nasara ba ya kuma turo wani bakauye shi ma ya zo annabi ya rike to shi ne ya ce yanzu haka a hannun nan nawa akwai hannunsu su bi da hannunsa saboda ya san idan ba a yi waɗannan ba su yi bismillah ba abinci ne aka kawo za ku ciku uku mutum biyu sun yi bismillah na ukun bai yi ba to ya jawo muku shaidan saboda ka ya jawo muku shaidan za ka kowa ya kamata ya bismillah kowa da zai ci ya kamata ya bismillah shi yasa annabi ya hana wannan wanda yarinyar karama ta jefa hannunta saboda da ta jefa hannunta to ta buɗe shaidan kofa haka ne ya hada wannan bakawai jefa hannunsa shi ba da ya jefa to da ya buɗe shaidan kofa shi kenan tare za a ci da shi wasu malaman sun ce zai ci wasu kuma sun ce a'a cin da ake nufi tarayyar da ake nufi zai lalata albarka da take cikin abincin zai sanya gobarsa ta shaidanu saboda haka mutum zai ci ƙarshe wasu abubuwa na wasu wasi na wasu abu da su shiga jikinsa ya sanya masa goba su irin ta su cashe ɗani shi yasa ake son a ambaci sunan Allah lokacin da aka zo cin abinci kamar yadda zai zo a nan gaba ina jin fasili na arba'in za a yi magana a kan abin da ake faɗa lokacin da aka zo cin abinci za mu yi magana insha Allah Allah ya bar mu da rai da lafiya har zuwa wannan lokaci za mu yi cikakken magana a kan na dubba da suke tattare da ambatan sunan Allah lokacin da aka zo cin abinci to kaga wannan shi yake nuna mana cewa wanda ya zo shiga gida ana bukatar shi ambaci sunan Allah idan ya zo rufewa wasu malamai sun ce in ya zo rufewa gidansa ya ambaci sunan Allah to wannan zai iya zama sanadiyar korar na ciki yayin da yake rufewa yake ambatan sunan Allah to wannan zai sa na ciki su fita وفي سنن أبي داود عن أبي مالك العشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولد الرجل بيته فليقل اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله يا ذو أتكن سنن أبي داود حديث أبو مالك الأشعري radiyallahu anhu ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce idza walada ar-rajulu baytahu idan mutum ya shiga ya zo shiga gidansa falyakul ya ce Allahumma inni as'aluka khairal mawlid ya Allah ina roƙonka mafi alkhairin mashiga wa khairal makhraj da mafi alkhairin mafita bismillah walajna da sunan Allah muka shiga wa bismillah kharajna kuma da sunan Allah muka fita wa ala rabbina tawakkal wa ala Allah rabbina tawakkalna kuma ga Allah ubangijinmu kadai muka dogara thumma yusallim ala ahlihi sannan yawa iyalansa sallama wani hadisi abu dawud ya ruwaito shi da tabarani a cikin al-mu'jam al-kabir da musnad ash-shamiyin hadisin shuraih ibn ubayd daga abi malik al-ash'ari wani hadisi yana da rauni a sanadinsa saboda shi shuraih ibn ubayd wanda shi ya ruwaito hadisin daga abu malik bai riske shi ba saboda haka akwai gibi cikin sarsalarsa tsakanin shuraih shine tabi'in hadisin da abu malik al-ash'ari wanda shine sahabin hadisin saboda haka wani hadisi ne wanda yake da intifa kuma abu malik al-ash'ari ya jima da rasuwa qadimul wafat wato rasuwarsa ta gabata sosai akan rasuwar shi abu malik al-ash'ari akwai tazara domin abu malik al-ash'ari ya rasu a shekarar da aka yi annoba suke ta'unu amwas zamanin sai na umar shekara ta goma sha takwas bayan hijira saraka ya mutu a cikin wannan annobar da aka yi a sham a nan ya rasu yayin da shi wanda aka ce ya rawaito hadisin daga wajensa obaid ibn shurai bai rasu ba wato sai bayan shekara 100 da wani abu saboda ka kaga akwai tazarar wajen shekara 80 da wani abu a tsakaninsu rasuwar wannan da rasuwar wannan na haka irin wannan zai wahala a ce ya ji wani abu daga wajensa kai tsaye a cikin waɗanda ma bai riska ba shi obaid ibn shurai bai riski sa'ad ibn abi waqas ba tare da cewa sa'ad ibn abi waqas ya rasu hijira tana da shekara 55 amma bai riske shi ba to kaga wanda ya shekara wanda ya kai hijira shekara 55 bai iya riskarsa ba ya zai riski wanda ya rasu tun shekara tana da 18 daga bai riski abuzar abuzar al-gifari ba wanda abuzar al-gifari ya rasu shekara ta nawa 32 bayan hijira lokaci kusan lokaci ɗaya suka mutu da da da da abdullahi ɗan mas'ud saboda ka wani hadisi hadisi ne wanda yake mai rauni saboda haka baya daga cikin abinda mutum zai dogara da shi wajen amma dai hadisin da ya gabata hadisi ne sahihi kuma ya wadatar saboda haka kace bismillah lokacin da ka zo shiga ya wadatar illa iyaka sallama kuma wannan daman abu ne sananne cewa duk sanda za ka shiga gida ko ka zo ka iske mutane to ka yi musu sallama kamar yadda za mu bayani وفي الترمذي أن أنس قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك قال الترمذي حديث حسن صحيح وانا حديثي كمان دي تشينا cikin jami'ar Tirmidhi wanda aka rawaito shi daga Anas yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mun ya bunai ya kai dan dana idza dakhalta ala ahlika fasallim idan ka shigo ka shiga wajen iyalanka to kai musallama yakun barakatan alayka wa ala ahli baitika wannan sallama za ta zama maka za ta zame maka albarka da kai da iyalan gidanka yace qala tirmidhi tirmidhi yace hadithun hasanun sahih hadisi ne hasan sahih abinda yake yawancin nusaf na tirmidhi kamar da hafiz ibn hajar al'askalani yake fada a cikin da ta yi al'afkar cewa abinda ya zo a cikin nusa kwafi-kwafi na tirmizi shi ne cewa hassanun garib ba hassanun sahih ba hassanun garib ya ce wannan hassanun sahih wannan hassanun garib shi ne ya zo hatta a cikin nuskar abu aliyu sadafi hassanun sahih ya zo a cikin nuskar a karrohi shi kadai ne ya zo da hasanun sahih wanda ita ce nawawi ya dogara da ita a cikin al'adkar sai na kalto wannan ibara ya na kalto wannan jumla kamar yadda take a cikin nuskar karrofi kuma ibn taimiyya shi ma da ya zo a cikin littafinsa alkalimun tayyib ya ɗauko shi kamar yadda ya gan shi a cikin al'adkar shi ma ibn tayyib ya ɗauko shi kamar yadda ya gan shi a cikin alkalimun tayyib amma abin da ya fi inganci a nusaf al-mu'tamada kwafi-kwafi na tirmizi wanda su ne abin dogaro shi ne hassanun garib kuma da wahala ce hassanun sahih saboda sanadinsa akwai a cikin sanadinsa akwai ali ibn zaid ibn juda'an akwai ali ibn zaid ibn juda'an a cikin salsalar sanadin ibn hajar yake cewa in kana saduqan fa innahu sayyu al-hifz koda kuwa ta fuskar adala mutum ne mai adalci amintacce sai dai kuma ta fuskar kiyayewarsa ga ilimi yana da rauni sauraka yana da wahala da irin wannan rauni tirmizi ya ce da shi hasanun sahih sauraka zai iya ce masa hasan watakila ko saboda wasu wani la'akari daban amma ba sahih ba a wannan hadisi kamar da kuka gani magana yake akan mutumin da zai shiga gida ya yi sallama kuma sallaman nan za ta zama masa albarka wannan abinda wannan hadisin ya faɗa ayar alkur'ani ta faɗa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba ce idan za ku shiga gida gidaddaji to ku yi sallama ga kawunan ku fasallimu ala anfusikum ku yi wa kawunan ku sallama ku yi wa junan ku sallama kamar yadda Allah sallallahu kamar yadda Allah yake cewa la talmizu anfusakum ay la yalmizu ba'dukum ba'dan kafku rika yi wa junanku zunde ce fa sallimu ala anfusikum ku yi wa junanku sallama tahiyatan min indillah wannan sallama gaisuwa ce daga Allah mubarakatan kuma take tare da albarka tayyiba kuma da dada cike da amfani saboda haka mutumin da zai shiga gida yana da kyau ya yi sallama ko da kuwa babu kowa to yi wa kansa sallama assalamu alaina cewa ala assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin so aka yi wa kansa sallama to idan kuma da wasu to lalle musu sallama wanda yana daga cikin abinda yake ladubban shiga gida mutum ya yi sallama ga iyalansa wannan sallama abu ne mai albarka wannan su ne abinda wannan hadisin shi ne wanda inganta hadisin jabir ibn abdullah shi ne hadisin da inganta a wajen shiga gida abinda mutum zai yi shi ne ambaci sunan allah lokacin da ya zo shiga sai alfasulu thamin fi azkari da kolin masjidi wal min fasali na takwas da zai yi magana akan zikirran shiga masallaci da kuma na fita daga masallaci يتي في صحيح مسلم عن أبي حميد أو أبي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك آيات أتكنسي ومسلم دقاء abi humaid ko kuma daga abi usaid kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan dakhala ahadukum almasjid idan ɗayan ku yazo shiga masallaci falyusallim ala annabi sallallahu alaihi wasallam to yi wa annabi sallama waliyaqul kuma yace allahumma iftah li abwaab rahmatika ya allah ka bude min kofofin rahmatka وإذا خرج إليه ذو فتاة فليقل يتي اللهم إني أسألك من فضلك يا الله إني إنا روقنك فللرك وانا حديثي كمان يتي إمام مسلم شي رويتوشي لذلك حديثي نتبتتشي amma anan ya kawo wata ziyada ya kawo wani kari a cikin lafazin hadisin wanda babu shi a sayo muslim da ya ce idan da kala ahadukum almasjid falyusallim ala annabi sallallahu alaihi wasallam wannan bai zo a cikin sayo muslim ba wannan karin ya zo ne kawai a cikin sunan abi dawud da kuma sunan ibn majah da sunan al-kubra na baihaqi da ibnu hibban sai ibnu hibban da kuma mustakhraj na abi awana wadannan su suka kawo shi da wannan ziyadar amma muslim bai ambace shi da wannan karin ba sauraka kuskure ne jingina shi tare da wannan karin zuwa ga muslim saboda muslim bai kashi da wannan karin ba saboda ya hadisin yana da hanyoyi daban-daban wannan hanya ba ta zo da wannan kari ba hanyar umara ibn ghaziya ita ce ta zo da ƙarin sallama ga annabi sallallahu alaihi wa sallama arwayar abu awana ya ambaci sallama wajen shiga da kuma sallama wajen fita ya faɗe ta a duka gurin biyu a sallama wajen shiga wannan wasu da yawa daga cikin malamai sun inganta wannan ziyadar cewa wannan ƙarin ya inganta duk da cewa ba a cikin sai muslim amma ya inganta saboda hanyoyin da suka zo da shi suna da inganci wannan shine abinda al-baihaqi ya ishara zuwa gare shi yace wa ziyadatu taslimi wa ziyadatu taslim mahfuza ruwa da tazo da ƙara sallama yake cewa ruwa ce wacce ke tabbatacciya ingantacciya duk cewa wasu suna mata hukunci da cewa shadza ce saboda galibin waɗanda suka rawaito hadisin babu babu ambatanta to amma dai magana insha Allah mafi inganci cewa ziyada ta tabbata a cikin wasu hanyoyi sai dai ba a hanyar da muslim ya rawaito hadisin ba ko kuma ba ruwayar muslim ba ruwayar abu dawud da ruwayar ibn maja duwannan sun zo da ƙarin falisallim sauraka tantance wannan yana da kyau ba maimakon a jingina abinda malamai ma suna saɓani akan tabbatarsa ce idan da kala ahadukum almasjida idan ɗayan ku ya shiga masallaci ya zo shiga masallaci falyusallim ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam to ya fara da yawa annabi sallama sallama ga annabi sallallahu shine Allah salamu ala nabiyyi assalamu ala nabiyyi ko assalamu ala nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikin malamai sun ce sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallam ta kunshi hadda salati koyarwa da ta zo da salati amma ruwayoyin ba su inganta ba ruwa da ta ambaci salati wasu malaman sun inganta ta amma har hakika ruwa ce shazza ba tabbata ba wasu malaman sun ce sallama ta kunshi salati tare aka yi umarni da su ya yi waladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima saboda haka zai yi sallallahu alaihi wa sallam ko allahumma salli ala nabiyina wa alihi wa sallam ya ambaci salatin da sallamar gaba daya malamai suka ce zai fara ambatan sallama ga annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama shine ya sanadiyar ya gane shari'a ya gane musulunci kuma duk wata ni'imar da zai samu karkashin wannan addini annabi sallallahu alaihi wa sallama shine sababi zaka ya fara gaishe shi da ya masa addu'a da ya masa jinjina musamman ma yanzu gashi zai shiga masallaci zai wata ibada wacce ita ce mafi girman ibada bayan su tauhidi sauraka cikin wannan ibada kuma abubuwa ne zai samu masu yawan gaske da zai gana da ubangijinsa to ya tuno annabi sallallahu alaihi wasallam tun kafin tun lokacin shigarsa ya yi masa gaisuwa da jinjina kafin ya shiga domin shine sanadiyar zuwan sa wannan guri ba dan a wato rahamar ubangiji ba sannan annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo da wannan shiriyar ba lalle ne ya san ba muhimmancin masallacin ba haka ganshi ya zo zai shiga cikin sa sannan ya ce Allahumma ftah li abwaab rahmatik ya Allah ka bude min kofofin rahmarka rahmar Allah subhanahu wataala ita ce abinda bawa yake kokarin ya samu yayin da yake ibada yana so ya samu rahmar ubangiji subhanahu wataala da mafi girman rahmarsa shine masa gafara daga zunubansa ya shigar da shi aljanna yayin da mutum ya shigo masallaci guri ne zai ibada zai yi sallah zai yi karatun alkur'ani zai ambaci Allah hatta zamansa a masallaci yana jiran wata sallar a cikin sallah yake saboda ka kofofin rahama ne da yawa a cikin wanda masallaci yayin da zai shigo ya addu'a ubangiji subhanahu wataala ya bude masa waɗannan kofofi ya zama ya shigo ya samu ribar abinda ake samu a cikin masallaci sannan idan ya zo fita ce falyaqul allahumma inni as'aluka min fadlik ya Allah ina roƙonka falalarka za mu ga bambanci tsakanin shiga an ce rahama fita kuma an ce falala sau lokacin da ka shigo masallaci gaba ɗaya zuciyarka ta koma ga Allah subhanahu wata'ala banda tunanin lahira da aljanna babu abin da zai zo zuciyarka saboda haka mafi girman rahama kuma da za ka samu ita ce aljanna da kake roƙon ubangiji subhanahu wata'ala ya sa ka dace ka same ta sanadiyar wannan shigowa masallaci da kai amma lokacin da ka zo fita to kana tunanin falalar ubangiji don haka watakila za ka fita ka koma shagonka ka koma kasuwancinka ka koma gurin neman abincinka kana kana tunanin falala ta ubangiji wanda falala ta ubangiji ta kunshi arziki mai albarka arziki mai amfani da kake bukata sauraka wajen fita sai aka ambaci falala da falala anan tana nufin dukiya tana nufin abinda zaka kai cikinka ka ce da iyalanka ka yi sutura da shi ka amfani ka amfanar da wani zaka shine shine falala laysa alaikum junahun an tabtahu fadlan min rabbikum fadlan min rabbikum ana nufin rizqan ba ku babu laifi kuna aikin haji ku nemi wata falala daga ubangiji ku ana nufin ku nemi ku nemi arziki Allah subhanahu wataala yana cewa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah menene fadlillah ana shine arziki saboda Allahumma inni as'aluka Allahumma inni as'aluka min fadlik kana nufin arziki saboda arziki zaka fita nema don haka anan sai aka kebance addu'ar da wannan to wannan sune abinda ya tabbata a wannan hadisi mutum zai faɗa lokacin shiga masallaci Allahumma iftah li abwaab rahmatik lokacin da yazo fita kuma yace Allahumma inni as'aluka min fadlik ruwaya ta biyu ita ce ruwaya abinda ta sunan Abi Dawud an Abdullah ibn Umar an Abdullah ibn Amr wani hadisi akwai ruwayar abu huraira wadda ita ruwaya ce ma'alula wacce ba tabbata ba ruwayar sunan abi dawud an abdullahi ibn amr an annabi sallallahu alaihi wasallam karbo daga abdullahi dan amr daga annabi sallallahu alaihi wasallama annahu kana idza dakhala almasjid annabi ya kasance in yazo shiga masallaci qala yakan ce a'udhu billahi alazim وبوجه أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم قال فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم أتكن سنن أبي داود دقى عبد الله بن أمر دقى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد النبي يكسن شيء يزوج شقا مسلاتي kala yakan ce a'udhu billahi alazim ina neman tsari da Allah mai girma wa bi wajhihi alkarim da fuskar sa mai karamci wa sultanihi alqadim da daddan ikon sa min ash-shaytanir rajim daga shaytan la'anani kala yace fa idza qala zalika idan mutun ya faɗi wannan kala shaytan sai shaytan yace hufiza minni sa'ira al-yawm an tsare shi daga gare ni a duk tsawon wannan yini wannan shi ma hadisi ne tabbatacce kamar da ce abu dawud ya ruwaito shi bai haƙi ya ruwaito shi a cikin addawatul kabir hadisi ne hasan ibn hajar al-asqalani a cikin nata'ijul afkar ya ce hadisi ne hasan hakanan nawawi a cikin azkar ya ce isnaduhu jayyid kuma haka yake sinadinsa mai kyau ne waɗannan hadisai guda biyu ɗaya hadisin abu humaid ko abi usai akwai au abi usai akwai shakka wajen wane ne mai hadisin ko wannan ne ko wannan ne akwai ruwayoyin da suka zo suka ambaci ɗaya ko su ambace shi ba shakka wato a ce an abi humaid wa abi usai ko kuma a faɗi ɗaya a ce an abi humaid ba a faɗi abi usai ba to wannan duk ruwayoyin ba su inganta ba abinda ya inganta shine ruwayar da shakka waye cikin sahabban nan biyu ya ruwaito hadisin abu humaid ne ko abu usaid ne da haka akwai wannan kokwantan wannan kokwantan ba zai soki wato hadisin ba saboda koma waye daga cikinsu sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallam don haka in abu humai din ne sahabi ne in abu usai din ne ma sahabi ne saboda haka wannan kokonto da yake tsakanin kowanne ne kowanne ne ba zai cutar da hadisin ba saboda sahabi kowanne ne ma daga cikinsu amintacce ne karbabbe ne a gurin Allah subhanahu wataala da sauran mu'minai wannan hadisin shi ya inganta da kuma wannan hadisin na biyu shine hadisin Abdullahi ibn Amr shi ma shi ya inganta a wajen shiga masallaci akwai hadisin Abu Huraira akwai hadisin Fatima kubra Fatima bintul Nabi sallallahu alaihi wasallam Fatima as-sughra ita tarwato shi daga Fatima kubra fatima al-sughra bata bata riski fatima al-kubra fatima al-kubra ta rasu bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da wata shida ne ah so akwai akwai abin nan akwai inqita'i a cikin sanadin sa waɗannan su biyu su suka inganta ah zamu ga anan jika ce jika ce ta al-husayn eh jika husaini ba isa ba sauraka ba za ta riski ba ta riski a za mu bai ambaci addu'ar tafiya masallaci ba wasu suna kawo hadisin ibn abbas wanda muslim ya ruwaito wanda yake cewa ya kwana a gidan annabi sallallahu alaihi wajen khalasa innasa maimuna annabi sallallahu alaihi wasallam cikin dare ya tashi alwala yana sallah shi ma ya tashi ya tsaya tare da shi har ya tsaya a dama a hagunsa annabi ya kamo shi da shi damansa to a ciki ya ce ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran har zuwa ƙarshe to wannan hadisin Imam Muslim ya fitar da shi ya fitar da shi ta hanyar kurai maula abdullahi ibn abbas ta hanyar salamata ibn kuhail an kurai maula abdullahi ibn abbas ibn abbas sannan ya fitar da shi ta hanyar muhammad ibn ali ibn abdullahi ibn abbas ta hanyar muhammad ibn ali ibn abdullahi ibn abbas a ruwayar kurai gaba ɗayan ruwayoyin ya nuna cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a a wata daga cikin ruwayoyin sa ma yake cewa ya ji shi wa huwa fi sujudihi yaqulu ya ji shi yana addu'a a cikin sujjadarsa sai ya faɗi wannan addu'a a ruwayar Muhammad ibn Ali ibn Abdullah ibn Abbas ita ce ta zo da cewa fa'adhana al-mu'adhdhin fa kharaja wa huwa yaqulu mai kiran sallah ya kiran sallah sai ya fita yana cewa to sai suka ɗauki wannan gabar sai ya fita yana cewa cewa addu'ar tafiya masallaci ce ala hakika wannan ruwayar kurai wadda ita ce ruwayar da imam muslim ya gabatar kuma ya ambaci sanin ɗinta da dama ita ce ingantacciya wannan ruwayar cewa ya fita yana faɗa ruwaya ce shadza kuma kurai maula abdullahi ibn abbas ya fi zama na kusa wanda ya fi kiyaye hadisan abdullahi ibn abbas sama da muhammad ibn ali ibn abdullahi ibn abbas sama da jikan abdullahi ibn abbas wancan maulansa ne kuma ya fi kiyaye hadisansa sama da jikan sauraka ruwayarsa ita ce muslim ya gabatar kuma ita ce tafi inganci sama da wannan ruwayar wannan ruwaya ce shazza annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan a cikin sallar sani akwai ruwayar da ta zo a cikin adabul mufrad ruwayar sa'id ibn jubair daga abdullahi dan abbas wanda ta nuna cewa ya faɗe ta ne yayin da ya gama sallah yayin da ya gama sallah wanda shi Sheikh Nasiruddin Albani yace to tayo yana faɗar ta wa taratan fi sujudihi wa taratan ba'da inqida'i salati bayan ya gama sallah yace ya hada ruwayoyin duka biyu duk da cewa kissa ɗaya ce kissa ɗaya ce tayo ya faɗa din tayo kuma amma dai wanda tafi inganci wanda take cikin sahih Muslim shine ya faɗe ta a sujjada kuma idan ka ɗauki ruwayar ibn jubair sayid ibn jubair za ka ce ya faɗe ta bayan ya gama sallah amma dai ba addu'a ce ta tafiya masallaci ba saboda haka mai hisnul muslim ya ambace ta cikin addu'o'in tafiya masallaci dogaro da waccan ruwaya ta ta muhammad ibn ali ibn abdullahi ibn abbas amma ruwayar gaskiya ba ingantacciya ba ce musulun yakan kawo ruwaya don ya nuna illata cewa yana bin salo ne na malamai malaman hadisi ba lallai sai ya fito karara amma yayin da ya gabatar maka da fuskokin da suke ingantattu to zai iya kawo maka akasi don wabididdiha ta tamayyazul ashiya ba ma ba kowa zai gane ba wani zai dauka kawai tunda muslim ya kawo shikenan kawai ta inganta ma ba haka bane eh na ita a cikin sujjada yake ambata yake ambata
wannan addu'ar ko da gurin da kan jini ba cikin masallaci ko kamar ya wacce oh musalla wani ya kunshi musalla to gaskiya hadisun cewa ke idza dakhala almasjid almasjid laysa huwa almusalla akwai bambanci tsakanin almusalla da almasjid almasjid gurin da aka tanada domin salloli biyar yake da limami wanda yake ratibi ko limamai ratibai akwai wanda aka sani su suke jin sallah a gurin yana salloli biyar wannan shine almasjid amma gurin da aka koda an gina shi amma ya kasance ba a salloli biyar a ciki ko kuma a baya da wani tsayayye yau wannan gobe wancan jibi wancan ko irin na kan hanya din nan waɗannan zo su yi waɗannan zo su yi da wannan ba a kiran shi masjid sai dai al-musalla da wannan ba shine hadisin ya zo a kai ba cewa idza dakhala al-masjid duka hadisan da muka karanta al-masjid ya faɗa saboda haka sai mu takaita akan abinda nassin hadisin ya zo da shi wanne kenan idan eh ko ba wanne ne ita ma wannan alif da lam din ai ba lil ahad bace alif da lam ce lil jins sauraka yana nuna kowane masallaci amma ah to musalla masjid ne a'a to haka ne ko ma ina ka taka gidanka ma ai kana sujada indai makanin bis sujud ne to ko dakin ka ne ma ta kana sujada a ciki ko ba ta yi shikenan sai ka faɗa haka ce almasjid yansarifu zihin ila almasjid alhaqiqi ba ba wai kawai makanin sujud ba in haka ce ju'ilat li al-ardu kulluha masjidan wa tahura shikenan duk inda ka taka ma sai kai kana ta tafiya tunda duk kasa ma masjid ce da wannan ma'anar amma idza dakala ahadukum almasjid haka yake ko da an cire alif da lam din duk ma'anar su daya alif da lam din ba ta ahad bace alif da lam din ta jins ce saboda haka daidai take da idza dakhala masjidan da idza dakhala almasjid din duk ma'anar su daya a wannan hadisi da muka karanta na Abdullahi ibn Amr yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala almasjid qala a'udhu billahi alazim wa biwajhihi alkarim yakan ce ina neman tsarin Allah mai girma da kuma fuskarsa mai karamci a cikin wani akwai tabbatarwa da Allah subhanahu wata'ala sifar fuska a cikin sifofin zati na ubangiji subhanahu wata'ala da ahlus sunna suke tabbatar masa ba tare da kaifiya ba ba tare da tashbih ba ba tare da tamthil ba ba sa kwatanta ta da wata sifa da wata fuska daga cikin sifofin halittarsa yayin da aka jingina wannan sifa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala to babu shakka duk wani mai hankali ya san cewa sifa ce da ubangiji yake banta da ita ba daidai take da ta wani mahaluki ba wanda zai kawo kwatanta ta da sifar mahaluki to babu shakka sai da ya samu gurbacewa kwakwalwa sannan wannan tashbihin ya zo amma wanda yake mai wanda yake cikin nutsuwarsa kwakwalwarsa take lafiya lau to yana tana tana hararo kowane lokaci yana hararo laisa kamithlihi shay wa huwa samiul basir dan an tabbatarwa da Allah sifa ba ana nufin cewa daidai take da sifar shi ya sani a zahiri ba tarayya a cikin sunaye ba ta nuna tarayya a cikin haƙa'in al-ishtiraku fil asma la yastalzimu ishtiraka fil haƙa'in haƙa'in din za su iya zama daban-daban Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana cewa aka shiga aljanna ɗan aljanna za a kawo musu abinci iri-iri na aljanna kayan marmari iri-iri wanda suka saba gani a duniya amma ida ne kama kawai wa utu bihi mutashabiha kullama ruziqu minha rizqan qalu hadha alladhi ruzqna min qabl wa utu bihi mutashabiha kamanni ne kawai amma ba daidai suke ba duk da su yi tarayya da suna amma ba daidai suke ba to haka nan mun san cewa da yawa daga cikin sifofi suna tarayya ko da sunayen gabobin mu suna tarayya da sunayen gabobi da ake kiran wasu dabbobi ko wasu kwari da su amma mun san cewa akwai bambanci in aka ce kan mutum aka ce kan kan sauro kowa san akwai bambanci ba za ka ce tunda an ce kan mutum kan sauro ba to irin kan mutum ne ko kan mutum irin kan sauro ne aka ce kafar sauro aka ce kafar raƙumi to duk dai sunan su kafa amma kuma iri ɗaya ne ba iri ɗaya ba ne to haka nan aka tabbatarwa da Allah sifa jingina sifar nan zuwa ga Allah automatically ya baka cewa ba ba irin sifa bace ta maluki sifa ce da shi ya barwa kansa sanin ya take amma ka yi shishigi ka kore ka ce ba a isa ba ba za a ce Allah yana da sifa ba ba za a ce Allah yana da fuska ba ko ya ce yana da ita mu ba za mu yadda mu tabbatar masa ba a antum a'lamu abillah ko kuka fi Allah sani ne Allah ya fi sanin kansa da kansa kuma shi ya sifanta kansa da kansa manzansa sallallahu alaihi wasallam ya fi ku sanin Allah ce ana a'lamukum billah ce na fi ku sanin Allah sauraka shi ya tabbatar da wannan sauraka mutum ya canza wannan zuwa ga wani abu daban to yana yi wa Allah da manzansa gyara ne wa sultanihi alqadim da ikon ubangiji wanda yake alqadim anan ana nufin wanda yake ba shi da farko wato wanda shi yake baya da farko alqidam anan ba dai take da da alqadim innaka fi dalal innaka fi dalalikal qadim ba ko hatta adakar urjunul qadim wannan qidam ne wanda yana da farko duk wani qidam da ce wani abu da dadde ne antum wa aba'ukumul aqdamun ku da iyayenku da daddu ai suna da farko akwai sanda akwai sanda babu su to amma ta ubangiji ba haka take ba ta ubangiji yana nufin ba ba da farko mina shaitanir rajim daga shaitan wanda yake la'ananne wanda Allah subhanahu wataala ya la'anta to annabi sallallahu alaihi wasallam yace yayin da mutum ya zo shiga masallaci ya faɗi wannan to Allah shaitan da kansa zai ce to an tsare shi an tsare shi wannan mutum an tsare shi da gare ni tsawon wannan yini tsawon wannan yini kuma ba shi zai zamu iko akan wannan mutum ba za mu tsaya a nan abinda muka yi na daidai ubangiji ya ba mu lada da muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi